al-jawzi rahimahullahu ta'ala da ake karatun littafin alwarzo shigo za mu ci gaba da jin da mutum ya Allah ya samu da mala yace wa amal ajza'u wal masani wa nasu aqul min hashi wasu ajza da masani da dabai mai irin wannan ban kasance ina karatuwa da gare su mace dan kankan kuma a cikin lokuta wato lokaci kaɗan daga cikin wurare wala akunu من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادرة مع بيان بعض yace kuma daga cikin littattafai manya-manya mashahurai din nan irin su Abu Dawud da makamantin su ba zan ambaci daga hadisi mai rauni ba sai dai kaɗan kuma sai na yi bayanin raunin sa wa inna ma amkuru fihi kuma zan ambata cikin shi a sahiha sahihin hadisi galiban mafi rinjaye sabanin riyadu salihi ko a riyadu salihi da yace ji hadisin da zai kawo ya ce sahihi ko hasan bali hada arzu an yakuna hada alkitabu aslan mu'tamad mala yace saboda wannan ne nake fatan wannan littafi ya kasance wani asali abin dogara inda zan kawo abubuwa cikin gatattu da gartattu kuma wannan shi kowane aiki mutum zai ba ya talibi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum al'amala an yusirahu Allah ta'ala yana so idan ɗayan ku zai yi aiki ya kyautata shi ya yi shi mai kyau ba a san mutum ya zama rukurku duk abin da zai sai a ga yayi sadarci yayi ganda yayi abin da ba mai kyau kuma aiki so ake ka inganta ka karantar da ɗalibai su iya karatu ka ba da lokacinka ka karantar da su kamar yayan da ka haifa sai ma sai Allah ya baka albarka sai ma yayan sai zo mana yana da cikin tali cewa dan malami yakan zama malami saboda albarka ko da ran baba saboda shi malami za su iya so yake ɗalibai su duk zama malami wannan albarkar rashin hasaran nan da wannan alhairin da yake mai yayan wasu shi ma sai Allah ya sa yayan shi sai ya zama malami saboda Allah yana son duk wanda zai aiki ya kyautata shi mai kyau kuma yanzu wannan ai ba karamin kalubale bane duk inda ake ko wata mai sana'a ko wani mai sana'a idan ga ana layi da yake gwada mai kyau take yi ko mai kyau yake yi dan an an kaisar wasu da yawa haka ba wani wannan dan ga wata makaranta ana ta cire yara ana kawo wa wata yana gwada nan ana dagewa ana kara sai kuma aka kuma karanta kawai kada idan ga gidan mai ana ta layi ga wani can gurin kamar yi bacci yana ba da mai to can tsada ne ko kuma litar an kauye ta ba a yi adalci sai a yi zuwa nan kaga shi kyautatawa Allah ta baraka wata ala yana sai shi a yi abu mai kyau na gargaci Allah ta ba mu iko in wani abun ba wai abun da sai wajen aikata nan magana sai sai ثم لا أذكر في الظاهر من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة daga cikin babin nan cikin kowane babi ba zan ambaci hadisai ba sai wanda isharar ta zuwa ga wannan mas'ala take a fili wallahi alkarim as'alu a tawfiqa wal inaba wal i'anatu wal hidayah was siyar yace Allah ne girma nake roko ya bani gamdakatar da ko ya bani mai da lamari zuwa gare su ya taimaka mu ya shiryar da ni ya kuma kiyaye domin dole mutum ko ka sa niyya mai ce wajen za ka yi wani abu to malamai sun koya mana ka ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsare ma niyyar ka dore a haka da yawa mutum yakan ɗauko niyya mai kyau cikin wani abin da zai wani alhairi ko nasiha da sauransu amma a cikin zartar da wannan al'amarin kuma sai shi ne ya shigo maka da wasu abubuwa ana haka shi wannan gobe rahimahullah a cikin wannan iya sunna yana cewa ni dai niyya ta a wajen nan wannan littafi shine raya sunnan manzon Allah da kuma kashe bid'a ta shaytan sai ce wa in kana niyyatu la taqulu min ba'd min khalalin duk da wani lokaci za ka ce niyya ko mutum ya ɗauko ta tsotsar kafin ta kai kuma sai wani wani barna ya same ta da ba da asalin niyya ta ni ne kam ina so in raya sunan annabi in kashe bid'a ta shi nan kuma ina roƙo Allah ya kiyaye ni wa taysira ma aqsidu min alkhairat ya kuma sauƙaƙe min duk abin da nake nufi na daga alkhairai kuma Allah ya mana wannan wa dawama ala anwa'il masrurat da kuma in samu dawama akan nau'o'in ababen girma wanda shari'a take so domin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa la ta'jabu bi amali 'amilin hatta tanzuru bima yuqtamal dan kun ga wani ya dauko wani abu yana kai ne to kar ku yi wani mamaki sai ku ga ya ji har karshe da wannan abu ko dan da yawa mutum ya dauko ya dauko a wato kabaki ne kai ba sai ya daina isa ba ta gano ne yasa wani wani sahabi Abdullahi bin Amr bin al-As ba yake alaihi salatu wassalam ya ce mashi ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-layl fa taraka qiyam al-layl ya kai Abdullahi kan karka zama irin suwa ne da kan tsayi wanda yake zaki ya tsayi ibada kuma daga baya sai ya bari to kai karka zama irin haka kuma an sha gani irin wannan da yawa za ka shafi mutumin da da sallah ba ta wuce masallaci amma daga baya gani ya kaje sai ya zama ta ta yana ji ana sunan babu rashi kaga wanda yayi bai yi inda ba ya dawo kuma ya tsara gyara wal jam'a baini wa baina ahbabi idari karamati Allah kuma ina roƙon shi ya hada tsakani na da masoya na cikin gidan nan na karramawa aljanna kenan ai kowa ya san dai al mahbubul azam ko wal mahbubul awwal da da kullum musulmi shine mai huwar rasul muhammad wani abin so wanda mutum zai so na farko lamba ɗaya in dai mutum musulmi ne babu kawai manzan Allah alaihi salatu wasallam to ai a aljanna ne in ka shige ta zaka haɗu da annabi alaihi salatu wasallam wannan sahabban manya duk in ka shige aljanna Allah ya taimake ka zaka haɗu da su ahlul baiti zaka haɗu da su manyan a'imma irin su Maliku da Shafi'i da sauransu rahmatullahi alaihim ajma'in dukkan zaka haɗu da su manyan auliya'u wanda suka shirya da al'umma duk za ka haɗu su shi ya sa ita aljanna daɗinta ba ta ni'imar da ke cikin ta kuma haɗuwa da masoyi wanda wasu baka taɓa yin zamani da su ba ina matsan gano mai shiriniya yana cewa wadar kulmana tunar ahibbacin fautuwa dan yanzu a ce danginka duk su mutu gaba ɗaya ka rasa uwa uba ƴan uwa duka amma za a baka duk abin da kake so a duniya a yakin banza ba ku ka samu kawai bane kamar yanzu a ce a dauke ka tsingil dinka sai a raba ka da dan anan karaye ka kanin baba ga wani ko soyayya ga wani suna gaisa sai a kai ka wata uwa duniyar da ba san kowa ba amma a ce duk abin da kake so da rayuwa za a baka in dai ka san abin da kake da wuya kai wata shida ba ka nemi ka dawo inda kake ai za a ga ba ma za ka taɓa jin daɗin rayuwa ba ne kawai da ka yi to za ka haɗu wani gaishe ya kai ka kai kanin babana ne to yanzu babu shi da ka hito wani abokin babanmu ne babu shi da ka hito wani kanina ne babu shi wani muka duk dangi gaba ɗaya babu shi matar ma a ce kawo wata samun kudin matsari shi ne wadar kulma na zo na ayar ba ta kotu dan ka rasa abin da suke guri ba masoyanka a kusa ka ba ka rasa Bilal ibn Rabah ko ibn Abi Rabah al-Habashi radiyallahu anhu lokacin da ciwo ya kai mai matuƙa yana ƙasar sha sun yake ribadi tsaron iyaka tsakanin musulmi tsakanin su da kafirai jinya ta kama shi ya ga alamar cewa a ranar zai bar duniya matan shi da ta ga ciwon ya gani ta ce wa huznahu wayo bakin ciki sai ce bar wa darabahu a cewa zan je ni cewa zan yi wayo farin ciki sai ce gadan nan al'ahibba muhammadan wa hizba ai gobe gobe za mu haɗu da masu shi da annabi muhammad da sahabbai shi gobe gobe za mu haɗu da su kaga ba ma mutum mutuwa ba ma ta ita yake yi a'a zai je ya haɗu da manzan Allah da sahabban sa kuma yake so wa ɗara ba ku ita zan wayi wa farin ciki wayi wa farin ciki Allah ta'ala ma ke mana irin wannan wasa'ir wuzul masarrat da kuma sauran fuskokin farin ciki da Allah ya tabbatar da mu kawai wa hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni kuma madalla da abin dogara wala haula wala quwwata wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim babu dabara babu karfi sai dai da Allah mabwayi mai hikima masha Allah la quwwata illa billah wannan shine abin da Allah ya so babu wani karfi sai dai a wajen Allah wannan salma ta hasbi Allah wa ni'mal wakil ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce shine karshen abin da Annabi Ibrahim ya ya faɗa lokacin da za a ka tefa shi cikin mutanen da aka killa shi da hasbi Allah wa ni'mal wakil sai ba ku ba abin da ya kone a cikin shi sai dai dan gefen kafaɗa shi ta dan kone gadan shi ma ka san wannan ai ba wai a dai ne rage rauta ala alama kada ya tunani ko ba wuta aka jefa shi ina ba ta an gane wannan ita kuma la hawla wala quwwata illa billah ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fadinta yana tunkuɗe wa mutum matsala matsaloli har guda cikin ɗari kai kuma ya ce guda ɗarin nan a cikin da tara suhanan ba guda cikin da tara ya ce kuma mafi karanta a cikin wannan guda cikin da tara shi ne damuwa kuma kowa ya san damuwa bala'i amma ba ya ce duk sauran cikin da takwas duk sun fita matsala amma ko ko damuwa damuwa kadai mutum Allah ya raba shi da ita zai rayuwa cikin damuwa saboda sai ko me za ka samu ko me za ka mallaka ko me za ka ko da me za ka rayu matuƙar Allah ya barka da damuwa to za ka taɓa jin daɗin wannan abu to faɗin la haula wala quwwata illa billah iya wannan yana yana sun kuɗe maka damuwa da sauran matsalolin da sun fi ka hagu da su inda tabbas la haula wala quwwata illa billah to babu dabara babu ƙarfi sai dai a wajen Allah yanzu to komai naka a ta haƙiƙa ma sha Allah la quwwata illa billah shi kuma yana da cikin suratul kahf ko inda wasu yan wane guda biyu baban su ya rasu ya ban masa gado mai yawa ɗaya mutumin kirki ne ɗaya mutumin banza kuma shi mutumin kirki shine mumini mutumin banza kuma shine arna sai mutum shi wannan mutumin kirkin yana alhairai da dukiyar da aka ban masa gado yana tafiyar da ita wajen alhairi shi kuma wancan arnan ya rike kam dabu zai a gari da ita idan ya ga wancan ya je ya sai wata gona haka an mai da ita lambu iya adadin kudi shi sai ya yi bala shi sai ya je sai ya sadakar da kusan wani Allah wancan yana tana ingiranci har lokacin da ya gama sai kadarorin da za su kawo mai abubuwa na rayuwa shi kuma nan ya dawo ba komai a guji sai ya rika mai ingiranci yana mai ba'a yana ta ana aksaru min kamalan wa azu nafa ba ganin yanzu na fika yawan dukiya kuma ni ne mutane ta inda da za ka mutane su zo sun kewaye yana ta mai izgilan ki zo mu je ga kaza na waje ga kaza ma ga kaza sai ce to walau la ko izza kalka jannata qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ina ma dai a cikin lokacin da kake ta shiga gonan nan na kana nuna min ba alfahari kake min ba da cewa kake ila ma sha Allah la quwwata illa billah to haka Allah ya so ba wani ƙarfi sai dai a wannan Allah to karshe dai ba kisa zan faɗa ba Allah ta'ala ya kuro wuta ta zo ta kona wannan gonakin gaba da sai ya dawo yana haka yana bai karshe karshen al'amari kenan shi kuma wancan sai ya zauto Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a rayuwar ta zuwa ƙarshe to shi wannan masha Allah la quwwata illa billah za ga a daidai gurin ayar wanda ke da wannan hashe ta sawi ta tafsir jalali cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je gonarsa sai ce ya ga gayen ai kau ya ce ma sha Allah la quwwata illa billah to insha Allah ba zai ga abin da baya so a gonar nan haka ake ce to ba ya wata magana iya wannan gona duk abin da baya so ba zai ga shi a wannan gonar zai so barawo ya zo ya kwashi kuma zai gani da insha Allah zai so ta kone ta lalace insha Allah ba zai gani ba zai so amfanin ya lalace ko ya rube ko ya irin yadda a ta ruwa duk zan binta lawa ta tsoro ta lalace ma'ana da duk wani abin da baya so a gonar ba zai gashi in dai ce masha Allah la quwwata illa billah tawakkaltu ala Allah ina dogara ga Allah in tasartu billah ina neman kariya a wajen Allah ista'antu billah ina neman agaji a wajen Allah wa fawwadtu amriya ila Allah na miƙa lamari na zuwa ga Allah wata wada'atu dini wa nafsi wa walidayya wa ikwani wa ahibba'i wa sa'ira man ahsana ilayya wa jami'al muslimin kuma na ba Allah ajiyar addini na ya kare min shi da ni kaina da kuma iyayena duk na ba Allah a su ya kare su da ƴan uwana da masoyana da sauran duk wani wanda ya yi wata a gare ni domin yana daga cikin wato halin kirki ko so ɗaya mutum ya taɓa kyautata maka na karanta mana tarin shi wata dan so ɗaya wani mutum ya kyautata mai sai da shi wata dan ya ɗauki shi kuma fiye da ishirin yana kyautata mishi kuma kyautatawa ta gani ta faɗa yake mashi wannan abu amma aka san haka shi kuma shi ake cewa butulci ina ba ta gano wani malami ana ce mashi ibn al-muqaffa yana zama kofar gidan wani makwabcinsa yana shan inuwa wasu lokuta rannan yau da gobe sai makwacin ya shiga cikin talauci zai sai da gidan shi shi ko ibn al-muqaffa yana da wadata malami ne amma yana da wadata aka ba ga makwacin ka zai sai da gidan saboda babu sai ya kira shi yace me yasa yace ba shi yayi mai yawa nawa ne kudin gida kaza ne sai tsiro kudin sa sai ga shi na ba kafin kuma ya kai ga haka din an ce sai da yake ai kenan ban ma kiyaye alfarman inuwar gidan shi da nake sha ba in ji har na bari ya sai da saboda talauci to zai kira shi mai sunan tambaye ya hada kudin tsam ya bashi saboda inuwar gidan da yake sha an gane ko ma'ana ba cikin gidan yake shiga ba kuma daki yake da shi a gidan amma yana zuwa kofar gidan ya dan huta ya sha inuwa wannan ya sa yi wannan tafai a shoyi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu cikin yiwa da shi na tunanin ko ne nurin haƙƙi ko sai mun kalli yana son habawli ya ihsan ko da yake cewa ne na masu biyan habawli ya ihsan ya ciyo da addu'o'i yake rasa mutane da yawa sun yi man kyauta na kyau na alhairi iri wa birran da alhairi iri ita wa innani faqirun waqirun laysa lasu a cikin mulhasa kai ba a cikin mulhasa ce gashi kuma ni matalauci ne mai nauyin zunubi ne ta yaya zan iya saka masa da wani abu kyakkyawa yana masa addu'a a wajen Allah cewa ya saka musu kaga bai manta ba ko cewa duk wanda ya kawo da samun shi yace to ni mutane da yawa sun yi min alheri iri iri ni ban san su Allah ka san su amma ni ba zan iya saka masa ba kai ka saka musu za ka amince wadani al-musulmi ta ce haka ma dukkan musulmi wadani amma an ma ne ce ma ko an'ama bihi alayya wa alayhi da kuma dukkan abinda Allah ya ni'ima da shi a gare ni da kuma akan dukkan musulmi min umurul akhirah wa dunya na daga al'amuran lahira da kuma duniya fa innahu subhanahu idza tubi'a shay'an hafizahu wa ni'mal hafiz domin shi Allah in aka bashi ajiyar wani abu to zai kiyaye shi ne kuma madalla da mai kiyayewa Allah subhanahu wataala faslun fasali kenan za mu shiga fil amri bil ikhlas a cikin umarni da yin abu dan Allah Allah ta azurta mu da wannan domin shi ikhlasi shi ne babban manufa yin aiki ibada ba ta amsuwa sai ta haɗa sharuɗa guda uku inda ibada a ji wannan da kyau farko yin ta yadda shari'a ta ce a yi ta ba kawai mutum ya zai sha shi kawai kama yi da adada na biyu kuma ya zanto an yi umarni ka yi ta shi ne ma na farko cewa umarni ake ma cewa ke ba kai ka kirkira ba na biyu ya zanto yadda aka ce ka yi haka kai ba yadda ka gadawa ba na uku kuma ya zo kayi ta ne dan Allah ba dan ayaba masa ko dan ka burge wani in ta hada wannan za ta duk wanda aka rasa a nan gurin kamar yanzu misali mutum shi ko mira shi dan Allah yake amma ba zahiri to wannan cewa dan Allah yake ba zai farshe shi ba da kansu ba ko kuma a ce a'a shi yana yin komi dan Allah kuma mai masanin nema amma fa shi wannan ibadar da yake ba sa shi aka bi kirkirar ta an gane ma'anar kirkira ko abinda ba ya da tushe a addini don karwa ne ya fahimci kirkira din da wata ma'anar da bai take domin kamar yanzu kawai mutum sai ya ce bari zai rika yin tsalle sau goma shi ibada duk dare zai tashi zai tsalle sau goma yana kirga daya biyu takwas tara goma eh zuwa sai kuma yin addu'a ya bai sha ba wai ya yi addu'a ya yi ibada a ga yanzu wannan waye sa shi da Allah waye ce ko kuma yanzu ya dinga zagaye unguwar su wai wai ibada ai inda inda zagayawa ke zama ibada sai a Ka'aba kadai Ka'aba ce kadai idan ka kewaya ta shi da kayi ibada amma ko masallacin annabi alaihi salatu wasallam ka bakara zagaya ba ibada ba sai kai to dubu ko da da Allah bai ba ko da bai kuka kudur sai ai san annabi yasa kake ta cewa ai ba haka ake san ake san annabi san annabi shine ka yadda yake ya ce ka ba za ka zaga ba nan yake ka baka zaga ina ba ta an gane wannan kamar yanzu yadda wanda ke yin abin da ya ga dama a shari'a bai samun gurbi kamar yanzu ne wani yanzu sai ya zo gidan ke cewa da ni dai ina kaunar ka ina kai da me da me kake so ne a rayuwa sai sai ka faɗi bai duka ba cutar da shi ba kake da kake wannan abu za ka ibada sai ta tattarar da an yi umarni an yi ta tukuna kuma an yi ta yadda aka ce a yi ta sannan kuma an yi ta dan Allah wannan kowace ibada iya wannan shine matakan da kika a tsaye duk ɗaya daga ciki wanda aka rasa ba za ta zama sabon ba sai dai zanto amiratun nasi ba ko mutum ya ta aiki yana shan wahala yana tunanin ibada ya amrin islam kaga lissafi ne zikirori za a koyar da sauran ibada amma sai da ya fara da wannan so da ya san foundation idan babu shi ba ba ba ibada wa husnul niyyat da kuma kyawun niyoyi wani zai ce meye bambanci ikhlasi da kyawun niyya akwai bambanci ikhlasi kai dan Allah kuma ita kuma kyan niyya ya zanto niyyar da kake yin wannan abu niyya ce mai kyau cikin zawahirul ma'ani na tauba da wannan amma zan yi takrari cikin zawahirul ma'ani an kawo wata kissa cikin yin abu dan Allah akwai wani mutumin da ya hango wasu mashaya a gidan giya ko sai a mashayar su rumfa shi haka sai kishin ana saba wa Allah ya kama shi ya je sai ya dauki sanda ya dinga rushe wannan kowai din ya dinga fasa su yana ta fasa su yana ta fasa su sai da ya zo ta ƙarshe ya ɗaga abin garin nan so sai zuwan nan zuciyar ta yi tana ce mai fice ka more ka abin nan ma'ana wata niyyar mai kyau ta kauce yanzu ɗan molar ce kawai na abu sai sai zai yi kenan mai mashaya ta yi zai same shi ai kai me yasa baka rushe ɗayan ba duk ka rusa min kore yace gaskiya ne bari in ga ma da ni tun da tambaya kafin ai lokacin da zo wucewa na hango ana ta shaye-shayen nan sai na zo na kishi na ana saba wa Allah ya kama ni za ka na ɗauko dinga rushewa saboda Allah to wannan na ƙarshen sai na ji zuciyata ta ba da wani saƙon da ban yarda ba to rushe ta in more sai na ki ita tafi ita ne kuma wallahi da ka kace ka rushe guda ɗaya nan duk sai ka ji yaji a zuciyata haka da kudurci ko da na samu guda ɗaya nan sai na ji na yaji amma da ka take karo shi guda ɗayan nan ni ko da ya ka gane kaga ashe Allah ta'ala shi ke kuma tadda bai da shi ko ana ta rushewa din shi a wannan sai kudin da cewa in dai aka rage to zai yaji kaga Allah ta'ala tunda shi ya san gayu ya san za a rushe mafi kusan duka domin shi guda ɗaya ce ba dan shi ba kuma ya kaddara mutumin zai daina ba zai karisa ba eh sanya wancan ya jiya wacce mutum bai fada cikin rigima ba haka imamu ali dan abi talib shi ma ya taba haka ya da ko takobi ana jihadi zai saro wani arni sai ka ke tuba ne abu sai imamu ali ko ai ya juya ya sake shi ya juya ya sake maza ya ke shi wata bangare ne sai daga baya sai kuma ya zo ya sare shi daga baya shi ma aka mai tambaya me yasa lokacin da gashi ka samu dama yayi ma kaci kuma baka sare shi ba a lokacin da na kama shi na kama shi ban tashi a matsayin jihadi fi sabilillah da da ya kafo kakin bazina ya kai samun abinta sai na haushin shi na ji yanzu kisan da zan mai na ramuwa da ya sa ban ya sai gane shi da wannan ni ba na sake shi wani wanda da shi sai da na ci gaba da jihadi na na ga yanzu zuciyata ta huce gaba da shi sannan na dawo na fashe shi ba shi kaga kyawun niyya da ikirasi abokai ne amma dai suna da bambanci kadan في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات cikin dukkan ayyuka na bayyana da kuma na kuɗi in karkatu da aya ɗaya ce قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba a umarce su da komai ba sai dai su rika bauta wa Allah to ba kafin ku lista mukhlisina lahu din suna masu yin tsarkake addini gare shi kare duk sharuɗan da aka faɗa da duk sun shigo a nan ko illa li ya'budu Allah sai dai su bauta wa Allah ai bauta ba ta zama wa bauta sai idan an ce kai kuma sai idan ka yi yadda aka ce sanar ta zama sannan makulici da lahuji da shirin ikhlasi kuna fa'a suna masu miƙewa a kan tabarki da sai mu tsaya nan gurin Allah ya tsara ya zuwa sati mai zuwa sai a shiga ragowar ayoyin kuma hadisan duk dai kan faralar ikhlasi Allah ta ala ta azurta mu da shi Allah ta raba zuciyoyinmu daga riya da kuma mummunan niyya cikin ayyuka da rashin ikhlas inna huwa wali zalika wal qadir alayh Allah ta ba mu lafiya sunan lafiya Allah ta ba mu sadaka cikin lafiya Allah ta biya dukkan bukatun mu alkhairi Allah ta kare mu daga dukkan sharura magabatan mu da wadawan mu Allah ta yi masa gafara mu kuma Allah ya sa mu da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين